أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء هدو قوة شعبان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka fara gabatar da wannan karatu na littafin haƙiƙatu siyam na babban malami a shekul islam taqiyuddin ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat al-harrani ad-dimashqi a wannan masallaci mai albarka da ke karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yarda wanda wannan shine ainihin wato darasi na uku a cikin wannan littafi kamar yadda babu lokacin komawa a dan yi muraji'ar karatun baya kawai sai dai mu dora tun da na kyautu zaton da yan uwa dai muna tare da su tun a farkon karatun so jiya in an tuna mun tsaya a athani ko قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني ما ليتي أبو نبي أن الخطأ في تقديم العصر والإشاء وتوين كسكري وجن قباتد صلى العصر da gabatar da sallar isha aula to shi ya fi dama-dama shi ya fi sauƙi min alkhatai sama da a yi kuskure fi ta ƙadimin zuhur wal magharib wajen gabatar da azahar da kuma magariba a samu kuskure wajen gabatar da la'asar da isha to ya fi sauƙi wajen yin kuskure wajen gabatar da magariba da isha menene dalilin haka sai ce fa inna fi'ila hatai ne domin aikata waɗannan abubuwa guda biyu wato su wa'yancan na farkon gabatar da azahar da magariba malam ya ce gabatar da la'asar da isha ya fi sauƙi sama da gabatar da azahar da me da magariba sai ya ce domin aikata wancan guda biyun na wato gabatar da azahar da magariba ƙabalar wakati kafin lokaci la ya juzu baya halatta bi halin a kowane hali lokacin sallah azahar bai ba ka gabatar da shi wannan baya halatta lokacin magariba bai ba ka gabatar da shi wannan baya halatta amma ana iya jawo la'asar a hada ta da azahar lokacin ta bai ba a jawo ta a yi ta tare da azahar to sai ya zamanto a samu kuskure wajen gabatar da la'asar da isha to ya fi sama da a samu kuskure wajen gabatar da mabunan azahar da kuma magariba domin su wa'annan azahar magariba gabatar da su la ya juzu bi halin a kowane hali bi khilafi tainik saɓanin wa'ancan guda biyun saɓanin wa'anne da wannan la'asar da isha su ne ma'ana tainik fa innahu ya juzu fi'iluhuma domin su wa'annan guda biyun wato la'asar da isha ya juzu fi'iluhuma yin su yana halatta fi waqtin zuhuri wal maghrib a lokacin azahar da magariba li'anna zalika waqatul lahuma domin ai lokacin azhar da kuma lokacin magariba ai lokacin su ne ita la'asar da isha din lokacin su ne hala halal uzur a lokacin da ake da uzuri lokacin da ake da uzuri ya ana iya hade a zahar da la'asar a lokacin wacce a zahar ana iya haɗe magariba da isha a lokacin magariba ina fata an gane amma ba za ka haɗa su ba kuma a lokacin kafin lokacin a zahar ai ba wannan sallar kun fahimci fiƙin mala sai ce wa halu lishtiba halu uzuri shi ko halin rikicewa mutum ya ga kamar hadari ya lullube ya ɗauka rana ta faɗi ya ci abinci da azumi to irin wannan halin shine ma'ana wa halu lishtiba halin da ake samun ishtibahi rikirkicewa halu uzurin a wannan lokacin ai hali ne na uzuri fakanal jam'u bainas salatain sai ya zamto hada tsakanin salloli guda biyu ma'alishti ba tare da samun irin wannan rikicin aula to shi ya fi sauƙi minas salati sama da yin sallah ma'ashaki tare da shakka na fatan gane a ce abin rikirkicewa ya yi lokacin ne rikirkice misali kamar lokacin da aka yi hadari to da aka samu yin hadari kamar lokacin da alƙibla ta rikice wa sahabbai lokacin a wata tafiya an bayyanta kaga ba shakka suke ba alƙibla ce ta rikice musu to yin sallah a lokacin da irin wannan rikicin ya samu ya fi sauƙi sama da yin sallah ana kokonto kenan idan tun da abin da dumala yake so ya gina hukunci a kansa maganar karya azumi ko kuma cin abinci sabida hadari da ya zo sai kuma daga baya hadarin ya kwaranye aka ga ashe rana bata faɗi ba to wato ka yi buɗe baki a irin wannan lokacin to ya fi sauƙi sama da ka karya azuminka saboda shakka kun gane wannan? to wa hadha fihi ma zakara ashabul ma'akhadh al-awwal min al-ihtiyat wannan a cikin wannan bayanin da Sheikhul Islam yayi anan sai ya ce akwai wato makama ga ma'abota wato wa hadha fihi ma zakara ashabul ma'khaz al-awwal wannan bayanin a cikin sa akwai ambatan makamar wato ashabul ma'khaz al-awwal wato ma'abota wancan ra'ayin na farko min al-ihtiyab wanda aka yi maganar ihtiyabi in kun tuna a karatun mu na jiya mun yi karatu akan ihtiyabi in kuka duba shafi na 31 baya an gane ko inda yake cewa qad allala zalika ba'du ashabihi al-ihtiyata li dukhul al-waqt to yana ishara zuwa ga waccan maganar sai yace a cikin wannan bayanin yanzu da malam ya gabatar akwai wato ambatan makamar ma'abota wancan ra'ayin na farko na maganar ihtiyati lakinnahu malam yace sai dai ihtiyatun ma'a tayaqqun as-salati fil waqt al-mushtarak wato ihtiyadi ne ma'ata ya sala tare da kuma tabbatarwa da sakankancewa da yin sallah fil waqatil mushtarak a lokacin tarayya domin idan an samu wannan ihtiyadin to ya zamanto an gabatar da sallah a lokacin da suka yi tarayya kada a yi ihtiyadi kafin lokacin sallar musamman ta farko babu laifi wato a yi ihtiyadin a inda sallolin suka haɗu kenan ana iya haɗa azahar la'asar a lokacin azahar amma ba za a yi azahar la'asar a lokacin da ba na azahar ɗin ba ba na la'asar ɗin ba kun fahimci wannan alatara sai mala yace baka ganin annal fajra shi alfujir lam yadhkuru fiha hadha al-istihbab ai shi game da alfujir ba su ambaci irin wannan mustahabbancin akan shi alfujir ba wala fil isha'i wal asr haka ba su ambaci irin wannan mustahabbancin ba game da sallar isha da la'asar walau kana da ku akwai la'ulima to da za a san ko a gano haufar sala wato tsoron yin sallah ƙabalar wakati kafin sallah kafin lokacin sallah na fata an gane walau kana da akwai wancan ƙaunin la'ulima haufar sala to da za a gano tsoron yin sallah qabalal waqti kafin lokacin sallah shi yasa babu wannan kaulin shi yasa ba samu wannan ba lalle idan za a yi jam'in sallolin to sai dai a yi jam'u taqdim ko jam'u ta'khir jam'u taqdim ko shine sallar gaban sai a jawo ta sai a hada ta da ta farko amma kaga ai a samu kuskure a wannan jam'in ya fi sauki kamar yadda malai karanta mana sama da a samu kuskure wajen gabatar da azahar lokacin ta bai ba wajen gabatar da magariba lokacin ta bai ba laddara da haza da ku akwai hakan to laddara da haza fil fajr to da wannan hukuncin ya fada har game da abin da ya shafi alfujir sun yaddaridu sannan da kuma hukuncin zai sake fadawa fil asiri a la'asar din wal isha da isha shi sa wannan bai shafi sallar asuba alfujir kenan ta asuba bai shafe ta bai shafi sallar isha ba da sallar la'asar wannan bayanin ya shafi azhar magariba su ne baya halatta a gabatar da su kafin lokacin su وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر domin akwai hadisi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi bayanin gaggautawa da yin sallar la'asar fi yawmil gayyim a ranar da ake da hadari faqala sai ce bakkiru bis salati fi yawmil gayyim wato ku yi sallar la'asar da wuri ko bakkiru bis salati ku yi sallah da wuri fi yawmil gayyim a ranar da ake da hadari fa innahu man taraka salatul asri domin duk wanda ya bar lokacin sallar la'asar faqad habita amaluhu aikin sa ya ruguje ko da yake wannan hadisin da'ifi ne fa in qila idan an ce fa innahu kana yustahabbu an so an yi akharar magariba a jinkirta magariba ma'al gaimi idan akwai hadari fakazalika yu'akhkharu al-futur kenan har wa yau za a jinkirta buɗe baki kenan idan har mustahabbi ne yin akwai gajimare ko hadari a jinkirta sallar magariba to kenan ana iya jinkirtawa har ainihin wato buɗe baki ƙila wasu suka ce inna ma yustahabbu ta'khiruha kawai an so a jinkirta ta ita magariba din ma'a taƙadimil isha tare da gabato da sallar isha bi haithu yusalliha ta yanda shi mai sallah zai sallace su ƙabala magibi shafaƙi kafin shafaƙi ya buya an fahimta sai yake cewa an so ne kawai a jinkirta ita sallar magariba amma fa da sharaɗin a gaggauto da ita kuma sallar isha a matso da ita domin mai sallah ya samu damar sallatar magariba da ishaɗin ƙabala magibi shafak kafin shafaƙi ya ɓuya fa amma ta akhiruha ila an yi kafa magiba shafak amma a jinkirta ta har zuwa lokacin da za a ji tsoron ɓuyan shafaƙi fala yustahabbu wannan ba a mustahabbantar da yin haka ba wala yustahabbu ta'khirul fuduri a ƙarƙashin haka ba a so a jinkirta buɗe baki ba ila hadhihi gaya har zuwa wannan lokacin idan jinkirin tun da shi buɗe baki sunnarsa shi ne a gaggauta shi to ko da an samu irin wannan hadarin gajimaran to kar jinkirin da za a yi ya kai iya gwargwadon jinkirin da za a ce har shafaƙi ya ɓuya domin shafaƙi in ya ɓuya kaga lokacin sallar isha na asali ya zo kenan kaga jinkirin ya yi yawa walihaza don haka ne kanal jam'ul mashru'u ma'al matsar jam'in da shari'a ta aminta da shi ma'al madar tare da ruwan sama huwa jam'u taqdim shine jam'u taqdim fi waqtil maghrib a lokacin magariba a jawo isha din ayi ta a lokacin magariba la yustahabbu an yu'akhkhara bin nas al maghriba ba a so a jinkirta wa mutane sallan magariba ila magibi shafaqi har zuwa buyan shafaqi a irin wannan yanayin bal fi hadha harajun azimun malai ce kai balma a cikin jinkirta sallah lokacin da aka samu hadari har zuwa lokacin ɓuyan shafaƙi to akwai ƙuntatawa azimin kuma ƙuntatawa ma mai girma alan nasu akan mutane wa inna ma shuri aljam'u ai shi duk inda kaji an an shar'anta wa mutane su yi jam'i su haɗa salloli ko su haɗa azhar da al'asar ko su haɗa magariba da isha to ai an shar'anta ne li Allah ya harujal muslimuna dan kada musulmi su shiga cikin halin takura da kuntata مفهوم وأيضا هروا يو فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين yace kuma ba jinkirin da ake so bane da kuma attaqadim gabatar wadda ake so an ya fa'alahuma a ce mutum ya aiwatar da sallolin guda biyu muqtarinataini a hada da juna bal an yu'akhkhira zuhra ana nufin ya jinkirta azhar wa yuqaddima al-asr ya gaggauto da al-asr ita azhar din za a dan jinkirta ta ita kuma al-asr sai a gaggauto da ita walau kana bainahuma faslun fi zaman ko da akwai yar tazarar lokaci tsakaninsu tsakanin ainihin wato azhar din da la'asar din wa kadhalika fil maghrib wal isha haka mas'alar take a magariba da isha bi haythu yusalluna al wahida inda mutane za su sallaci guda daya wa yantaziruna al ukhra su kuma jirayi dayar la yahtajuna ila zahabihim ila al buyuti babu bukatar sai sun tafi zuwa gidajensu sun maruju'un sannan su dawo وكذلك جواز الجمع حكما halaccin yin jam'i la yushtaradu lahul muwalatu ba sharadi bane sai an samu jeran jerantawa ba sharadi bane a iya yin wannan a jinkirta wannan a yi ta a dan bada yan mintuna ita kuma ɗayar sai a jawo ta sai a yi ta domin a cikin malamai akwai wanda suke ganin jam'i suri ma za a dinga yi jam'i suri shine ita ta farkon sai a tura ta can karshen lokacinta ita kuma ta biyun sai a jawo ta farkon lokacinta jam'i suri kenan sai zamana kowace an yi ta a lokacinta sai dai ita ta farkon an yi ta a ƙarshen lokaci ita kuma ta biyan an yi ta a farkon lokaci fi asahil qaulayin cikin mafi ingancin zantuttukan malamai guda biyu kama zakarnahu fi gairi hadal mawdu kamar yadda dai muka ambata a wani gurin ba wannan ba wa aidan faqad thabata fi sahih al-bukhari har wa yau dai hadisi ya tabbata cikin bukhari an asma binta abi bakr radiyallahu anha qalat an karbo daga nana asma'u Allah ya kara mata yadda ta ce aftarna yawman min ramadan fi ghaimin fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace aftarna yawman mun karya azumin mu mun ajiye azumin mu wata rana min ramadan kuma azumin na ramadan fi gaimin a lokacin wato a cikin hadari hadari aka samu sai gari yayi lillimi sai suka ajiye azumin su sun dauka rana ta fadi fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma tala'at shamsu sannan sai kuma daga baya sai rana ta fito wa hadha yadullu ala shay'aini to wannan hadisin yana nuna abubuwa guda biyu na farko annahu yustahabbu ma al-ghaib ashe an so to la yustahabbu kai ma al-ghaib annahu yanda al'amari yake la yustahabbu ma al-ghaib ba a so saboda an samu hadari at-ta'akhiru jinkirtawa ila an yat an yuta yaqanal guruba har zuwa lokacin da za a tabbatar da faduwar rana hadari ne kawai suna na asma'u suna gani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube kawai sai suka dauka rana ta fadi kawai sai suka karya azumin su na fata an gane sai kuma ga rana ta fito to kaga tunda sun san gari ne na damuna ko yanayi ne na hadari ana iya yin hadari ya lullube abu to kaga ba a ce su jinkirta har sai sun tabbatar ranar ta faɗi ko bata faɗi ba shi yasa da suka ajiye azumin ba a ce musu dan me yasa suka ajiye ba dan me yasa ba su jinkirta ba duk da cewa bayan sun ajiye din kuma rana ta ta sake fitowa fa innahum lam yaf'alu zalika kaga ba su yi wani jinkirta ba wa lam ya'murhum bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su a irin wannan lokacin da ake samun hadari in sun ga gari yayi lillimi su ainihin jinkirta sallah su jinkirta buɗe baki ba duk da cewa yanzu mu muna da wata kuma hanyar da za mu iya gane alfujir ya ke wannan rana ta faɗi ko ba ta faɗi mutum da akwai ainihin kalandu akwai sanarwa a rediyo akwai kiraye kirayen sallah ma duk da ake a gidajen rediyoyi da ake nuna cewa lokaci ya abin nan so kaga wannan ma za ka iya sake ƙarawa cikin dalilan da za su tabbatar maka rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba amma su a wancan lokacin za ga tunda babu wa'annan wasa'il din kawai wannan faɗuwar ranar shi yake alamta musu lokacin buɗe baki yayi to kuma ga hadari ya zo ya lullube rana wannan lulluban da ya zo ya lullube rana su a ɗaukar su rana ta faɗi sai kuma ga shi sun yi buɗe baki sai kuma ga rana ta sake fitowa wasahabatu ma'a nabiyihim sallallahu alaihi wasallam sahabbai tare da annabin su sallallahu alaihi wasallam a alamu su ne mafiya ilimi wa atwa'u lillah kuma su suka fi bin Allah wa rasulihi su suka fi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min manja a ba'dahum sama da wanda za su zo a bayan su da aka kaga kenan ko da a irin wannan lokacin na lullumi mu dauka aka yi hadari ba ka da agogo ba ka da rediyo ba ka da wata hanya ko kalanda da zaka iya gane garan ga lokacin da rana za ta faɗi kawai kai dai kaga kila ko bacci kake kayi bacci da yamma bayan la'asar can kawai ka tashi kaga gari gaba daya abun nan kana cikin daki kawai sai ka dauka rana ce ta faɗi kila ma an yi magariba kai baka sani ba sai ka ɗauko abu nan ɗin ka sha kana sha kuma can kuma bayan kana fitowa kawai sai ga rana ta buɗe shi kenan ga gani azumin mutum ga yana nan duk karatun jiya ne malai ɗora mana wasani la yajibul qada sannan abu na biyu da hadisin can yake fa'idantar da mu shine la yajibul qada ba wajibi bane mutum yayi ramuwa a irin wannan lokacin fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam law amarahum bil qada domin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da sarama la sha'a zalika to da hakan ya yadu cikin sahabbai sun san cewa a wannan irin lokacin annabi yayi umarni a rama wala nukila zalika da ko ya faɗa to da an ruwaito wannan kama nukila fiɗuruhum kaman yadda aka ruwaito mana karya azumin nasu ai ga hadisin ya tabbata cewa sun karya azumi kuma daga baya rana ta fito to da annabi ya ce su rama wannan azumin to da kaman yadda aka bamu labarin sun karya azumin su daga baya rana ta fito da kuma an sake bamu labarin cewa annabi ya umarce su da su yi mai su rama azumi falan malam yunkal zalika yayin da babu wata ruwaya da aka samu da aka ruwaito akan haka dalla ala annahu lam ya'murhum bihi wannan sai nuna annabi bai umarce su da sarama wannan azumin ba fa in qila idan kuma wani ya ce maka faqad qila li hisham bin urwa ɗaya daga cikin marwaitan hadisin hisham bin urwa ai an tambaye shi hisham bin urwa umiru bil qada wa'annan wayanda suka ga hadari sun ɗauka rana ta faɗi suka ajiye azuminsu daga baya rana ta fito shin an umarce su su rama wannan azumin ƙala sai hisham bin urwa ya ce awa buddun min alƙaba awa buddun shin akwai wani abu da zai hana yin ramuwa wannan injuwa hisham bin urwa to mun fahimci wannan magana ta hisham bin urwa me kenan yake fa'idantarwa an umarce su me awa buddun akwai wata makawa min alqada'i daga wannan ramuwar awa buddun min alqada akwai wata makawa daga yin wannan ramuwar ƙila to sai malamai suka ce hisham qala zalika bi ra'ayihi shi fa hisham wannan ra'ayinsa ya faɗa shi yana ganin kamar an umarce su da sarama ba wai tabbaci yake da shi ba kamar yadda zamu karanta wata ruwayar bima yarwi zalika fil hadith to da me zai ruwaici wannan bima da menene yarwi zalika yarwaici wannan magana da yayi fil hadith a cikin wannan hadisin kun ji dai hadisin mun karanta lafazin sa a cikin sa akwai inda aka yi umarni da arama to shi da aka tambaye shi yace awa buddu min al qada to cikin wannan hadisin da ya ruwaito menene wani lafazi ne ya nuna an ce sarama babu an gane wannan sai ya nuna shi fahimtar sa ce haka shi yasa wa yadullu ala annahu lam yakun inda wannan sai ya nuna cewa wannan cewa a umarni da a yi ramuwar shi kansa babu wannan a wajensa lizalika ulima don haka ne aka gano cewa anna ma'amaran ma'amar ɗaya daga cikin marwaitan hadisan rawa anhu ya yi ruwaya daga gare shi ƙala sai ce sami'tu hishaman ya ce na ji hisham ƙala ya ce la'adari ya ce wata rana na ji hisham yana cewa la'adari ni gaskiya ban sani ba a ƙabau amla wa'yancan da suka ajiye azuminsu saboda hadari da suka gani sun ɗauka rana ta faɗi sannan rana ta fito daga baya shin sun rama wannan azumin ko ba su rama ba in jiwa hisham kaga wannan sai ya nuna maganar malam ta ɗazu ra'ayinsa ya faɗa yana ganin kamar sun rama domin gashi an tambaye shi cewa mutanen nan da suka abin nan shin sun rama ya ce ba shi da masaniya ko sun rama ko ba su rama zakara hada ya ambaci wannan wa hada anhu al-bukhari kuma wannan shine abin da imam al-bukhari ya ruwaita daga gare shi wal hadithu rawahu wannan hadisin shi kansa Hisham bin Urwa ya ruwaice shi ne an imra'ati daga matarsa Fatima bintul Munzir an Asma ita kuma ta jiyo hadisi ne daga Asma yar gidan Sayyidina Abubakar wa qad naqala Hisham an abihi Urwa sannan har wa yau Hisham ya ruwaici wannan hadisin daga mahaifinsa Urwa annahum lam yu'maru bil qada cewa ba a umarce su ba bil qada'i da siramuwa wa urwatu shi kuma urwa a alamu min ibnihi ai ya dan nasa ilimi an fahimta wato shi Hisham ya ruwaito daga mahaifinsa urwa cewa ba a umarce su ba da su rama wannan azumin to wannan sai ya nuna shi baban ai ya dan ilimi da haka shi ya san cewa ba umarce su ba wa hadha qawlu ishaq ibn rahuya wannan kuma shine ra'ayin ishaq bin rahuya lokacin da mutum yake cikin prison ko yake cikin wani guri ko cikin kogo ko suke cikin daji suka samu makowa ko suka samu rudewa gari ya yi lullumi suka ɗauka rana ta faɗi suka ajiye azuminsu na fata an gane daga baya kuma rana ta fito to hukuncin su kenan ba za su rama wannan azumin ba wannan shine kaulin ishaq bin rahuya wa qad qala ahmad haka shi ma imamu ahmad ya faɗa al qiyasu annahu la yufdir wato kiyasin wannan magana shine annahu la yufdir wanda ya samu kansa cikin irin wannan ba zai wato azumin sa bai kare ba la yufdir ba zai kare azumin sa ba zai ci gaba da azumin sa ne duk da yanzu yayi buɗe baki sai kuma rana ta fito sai kama bakin sa sai ci gaba da azumin sa an fahimta wa inna ma taraknahu li qawli umar shaykhul islam yace mun bar wannan ne saboda wani kauli da aka samu na umar wa ishaq ibn rahuya qarinun qarinu ahmad bin hanbal shi ko ishaq bin rahuya wato abokin imam ahmad bin hanbal ne shi yasa ma wai wafiquhu fil mazhab yana yin muwafaqa da Imam Ahmad har a mazhaba usuluhu wa furu'uhu a usul na mazhabar wa furu' da rassan mazhaba din duk suna yin muwafaqa da shi da abokinsa Imam Ahmad wa qawluhuma kathiran ma yajma'u bainahu wato wa qawluhuma maganganun Ishaq bin Rahuya da maganganun ainihin wato Imam Ahmad da yawa ma yajma'u bainahuma wato ana samun haduwa tsakaninsu abin abinda wannan ya faɗa sai ga shi ma ra'ayin wannan ko fatawar wannan kenan wal kausaj sa'ala masailahu li ahmad wa ishaq kausaj wani babban malami ne al-imam al-faqih al-hafiz al-hujja abu yaqub ishaq ibn mansur al-kausaj to wannan al-kausaj din shi ma ya tattara wasu mas'alolinsa da ya samu ya jingina su zuwa ga imam ahmad da ishaq wa kadhalika harbul karmani haka akwai wani malamin da ake kiransa harbul karmani sa'ala masailahu shi ma ya tattara mas'alolinsa li ahmad wa ishaq wanda ya samo daga ishaq da kuma imamu ahmad wa kadhalika gairuhuma gairihima haka wasun su wa lihadha yajma'u at-tirmidhi qawla ahmad wa ishaq shi yasa ko da yaushe zaka galibi imamu tirmidhi yana kokarin hada tsakanin kaulin imamu ahmad da ishaq bin rahuya dan yawanci kaulin su guda ɗaya ne fa inna fa innahu rawa qawlahuma wato min masailil kausat domin ya ruwaici maganganunsu daga mas'alolin da kausat ya tattara wa kadhalika abu zur'a wa abu hatim haka ma abu zur'a da abu hatim wa ibn qutayba da ibn qutayba wa gairu haula da wasu waɗannan malaman min a'immatul ilm daga malamai ma'abuta ilmi wa sunna da sanin sunna wal hadith da hadithi kanu yatafaqqahuna ala mazhabi ahmad wa ishaq sun kasance suna gina fahimtar su ta fiqhu akan mazhabar imam ahmad da ishaq yuqaddimuna qawlahuma sukan gabatar da maganar imamu ahmad da ainihin wato ishaq bin rahuya ala aqwali gairihima akan maganar wasu wa'anda ba su ba wa immatul hadith da kuma malaman hadisi kal bukhari wa muslim wa tirmidhi wa nasa'i wa gairihim aidan min atba'ihima daga cikin almajiransu wa mimman ya'khudhu al-ilma wal fiqha anhuma da kuma daga wa'anda suke wato suka nemi ilimin fiqhu da wato daga wajen wa'annan ainihin wato suka nemi ilimi da kuma fikihu daga wajen wa'annan malamai wa Dawud min ashabi Ishaq Dawud shi kuma yana ma daga cikin almajiran Ishaq bin Rahuya wa kad kana Ahmad bin Hanbal idan su'ila an Ishaq shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal idan an tambaye shi an Ishaq game da Ishaqa ya kula yana cewa ana usalu an Ishaq ni akan tambaye ni a madadin Ishaq wa Ishaq yus'alu anni Ishaq ma akan tambaye shi a madadina aga wannan ya nuna suna tare da juna har a fahimta da sauransu wa shafi'i wa ahmad wa ahmad bin hanbal wa ishaq wa abu ubaida wa abu thawr wa muhammad bin nasr al-marwazi wa dawud bin ali wa nahwu haula da wasu waɗannan kulluhum dukkan su fuqaha'ul hadith dukkanin su faqihai ne kuma malaman hadisi radiyallahu anhum ajma'in wa aidan fa inna allaha ta'ala qala fi kitabi haka har wa yau ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa wa kulu wa sharabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr har bakin zare ya bayyana daga farin zare na al-fajr wa hadhihi al-aya wannan ayar ma al-ahadith thabita tare da hadisai tabbatattu an nabi sallallahu alaihi wasallam to bayyinu suna bayyana annahu ma'murun bil akal an umarci da an umarci mutum bil akali da ya ci gaba da cin abincinsa ila an yadhhara al-fajr har zuwa lokacin da al-fajr zai bayyana kenan kaga in kana da kokonto kana ganin alfijir ya keto ko bai keto ba kawai zaka ci gaba da cin abincinka har sai ka tabbatar ba a gina hukunci akan shakka haka rana ta, ta lum ta faɗi to kaga zaka gina hukunci ne akan ta faɗi sai ka ajiye azuminka ba magana ka jira cewa to ko kuma ko ba faduwa bace an fa cewa wani lokaci fa sai ta kamar ta faɗi kuma sai ta bude ba wanda ya sa ka wannan tunanin ta faɗi a zahiri haka ka gani sai ka ajiye azuminka haka alfujir kana kwanton ya keto ko bai keto ba cewa aka yi hatta ya tabayyana na kuma alkhaitul abiyar min alkhaitul aswad min alfajir har sai ka tabbatar alfujir ya keto ko bai keto ba in kana da agogo ko kana da waya ko ka ji an sanar cewa alfujir zai keto lokaci kaza to kaga kana da ilimi fa huwa ma ashakki fi tulu'ihi amma idan mutum yana tare da kokonto wajen hudowar alfujir ma'amurun bil akali to fa an umarce shi da ya ci gaba da cin abincinsa kama qadbu su da fi mawdu'ihi kamar yadda an yi bayani mai fadi a gurin da ya kamata a yi bayani akan wannan da aka mutum in ko in yana kokonto game da alfijir zai ci gaba da cin abincinsa har sai ya tabbatar alfijir din nan ya ceto tuko mafhum faslun to ga wasu matsaloli da malam nan ma zai tattaro ya tattauna mana su yace ga wani fasali wa ammal kuhul amma game da matsalar kwalli wal hukuna da allura wa ma yi fi ihililin da abin da ake wato ake ɗurawa ta kafar zakarin mutum ko magani ne ko abin da ake ɗura masa ta kafar azzakarinsa wa mudawatul ma'amuma da kuma magance wato raunin da aka ji a ka shine mamuma kan mutum ya fashe aka ce sai an yi ɗinki ko sai an sa masa kaza ko sai an masa kaza to wannan magance raunin da aka ji a ka walja'ifa da raunin da aka ji shi a ciki to ina hukuncin waɗannan fahada abubuwa nawa kenan kwalli allura abinda aka ɗura ta kafar azzakari magance cutar wato raunin da mutum ya ji a ka ko kuma na ciki fahada malin ce waɗannan abubuwan mimma ta na za a fi ahlul ilm na daga cikin abin da malamai ma'abuta ilimi suka yi saɓani a kai faminhum daga cikinsu mallam yufdir bi shay'in min zalika ko wanda ya ce azumi bai karye ba dan mutum ya aikata ɗaya cikin waɗannan akwai malaman da suka tafi akan haka cewa waɗannan abubuwan duk da kaji an lissafa ba sa karya azumi wa minhum a cikin malamai kuma man faɗara wato man faɗara bil jami akwai wanda ya ce dukkansu suna karya azumi illa bil kuhuli amma banda kwalli cikin malama ko wanda suka tafi cewa duk waɗannan abubuwan da kaji mun lissafa suna kare azumi kwalli ne kawai baya kare azumi wa minhum a cikin su kuma akwai man faqara bil jami akwai wanda yake cewa gaba ɗaya suna kare azumi illa bit taqdir sai abin da aka dura wa mutum ta kafa azzakarin sa shi kadai ne ko kuma ainihin as-sa'ud da ake faɗa a dura mutum magani ta yana ciwon kunne a dura masa ko a diga mutum maganin maganin ciwon ido a idansa to wannan yace wannan ne kawai baya kare azumi wa minhum a cikin malamai har wa yau man yubdir bil kuhul akwai wanda yace azumi yana karyewa bil kuhul in an sa kwalli wala wato wa minhum man la yubdir bil kuhul kai a cikin su akwai wanda yace kwalli baya karya azumi wala bitaqdir haka dura magani ta kafar zakari baya karya azumi wa yubdir fi ma siwa zalika amma duk wanda ba waɗannan guda biyun ba yace yana karya azumi kun ji mazahib na malamai akan wannan ko to za mu ji wal azharu malam yace zance mafi bayyana mafi karfi ta fuskar hujja annahu yanda al'amarin yake la yuqdiru mutum azumin sa ba zai karye ba bi shay'in min zalika dan ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa dan mutum ba shi da lafiya yana cutar malaria ya ji an masa allura ba wani abu dan mutum ya sa kwalli ba wani abu dan mutum an dura masa magani ta kafa azzakarinsa ko kuma ya ji ciwo an masa dinki a kako ya ji ciwo a ciki an sa man magani wannan duk baya taba azuminsa ya ce fa inna siyama min dinil islam domin dai shi azumi min dinil islam yana daga cikin addinin musulunci alladhi la yahtaju ila ma'rifati alladhi yahtaju ila ma'rifati al khass wal 'am فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام domin azumi a addinin musulunci abu ne wanda keɓantattun mutane da kuma gama garin mutane kowa da kowa suna da buƙatuwa zuwa ga saninsa falauka na hadihin umuru da waɗannan al'amuran da aka lissafa mimma harrama Allah wa rasuluhu suna daga cikin abin da Allah da manzansa suka haramta ala sa'im akan mai azumi wa afsada sauma biha da a ce kuma wa afsada sauma ana bata azumin mutum biha in ya aikata waɗannan abubuwan lakana hadha mimma yajibu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam bayanuhu to da waɗannan abubuwan na daga cikin abin da ya wajaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'umma bayanin su da sai yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayanin cewa kwalli yana kare azumi kaza yana kare azumi sai ya faɗa walau zakara zalika da ku an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haka to la'alimahu sahabatu to da sahabbai ku sun sani da ku sun sani wa ballaguhu al'umma to da ku sun isaro da saƙon zuwa ga al'umma kama ballagu sa'ira shar'ihi kamar yadda suka isar da ragowar shari'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su falamma lam yanqul ahadun yayin da ba a samu wani da ya ruwaito ba min ahlil ilmi daga ma'abota ilimi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika game da haka la hadithan sahihan babu wani hadisi sahihi akan haka wala da'ifan ko hadisi da'ifi wala musnadan ko hadisi wanda yake da cikakken isnadi wala mursalan kai ko hadisin da isnadin sa bai cika ba mursali ulima to daga nan ne za a san annahu lam yuzkar shay'an annahu yanda al'amari yake lam yadhkur shay'an min zalika annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci wani abu ba daga cikin masu karya azumi daga cikin waɗannan abubuwa ne wal hadithul marwiyu fil kuhun hadisin ma da ake ruwaito shi game da kwalli fa da'ifun wannan hadisi ne da'ifi hadisin da aka yi magana azumi wato kwalli yana karya azumi hadisi ne wanda yake bai inganta ba rawahu abu dawud fi sunan imam abu dawud ya ruwaito wannan hadisin a cikin sunan walam yarwihi gairuhu kuma shi kadai ruwaito banda wani sa bai ruwaito shi ba wala huwa fi musnad ahmad wannan hadisin baya cikin musnad na imam ahmad wala sa'iral kutubil mu'tamada ko kuma sauran littafan da ake dogara da su qala abu daud imam abu daud ga hadisin wanda yayi maganar kwalli yana kare azumi duk da bai inganta ba zai kawo mana shi yace abu daud yace haddathna nufaili qala haddathna ali ibn thabit qala haddathani abdurrahman ibn nu'man ابن معبد بن هوزة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم المروح عند النوم النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرني da a sa kwallin da ake kira al-ithmit lokacin da mutum zai kwanta bacci ya shafa wannan kwallin ithmit wa qal amma annabi sai ce liyattaqihi sa'im amma fa mai azumi ya kiyayi sashi liyattaqihi sa'im mai azumi ya kiyaye shi qala abu daud imamu abu daud yace qala li yahya bin ma'in yahya bin ma'in yace da ni hadha alhadith munkarun wannan hadithin hadisi ne munkar yani hadithul kuhul yana nufin hadisin sa kwalli haka hadisi ne munkar in ka koma can kasa ma za ka ga shi wannan annuman bin ma'bad din kamar yadda almunziri yayi ishara zuwa gare shi ba a san shi ba kamar yadda yazo cikin at-taqrib majhulun ainihin wato wato la yu'rab majhul ba san shi ba da haka kaga kenan isnadin hadisin da yace kwalli yana kari azumi ko kuma mai azumi ya kiyaye sa kwalli hadisin bai inganta ba qala al-munziri imam al-hafiz al-munziri yace wa abdurrahman da'ifun shi wannan abdurrahman din da'ifi ne wa qala abu hatim ar-razi huwa saduqun amma abu hatim ar-razi yace mutumin kirki ne lakinnahu lakin man alladhi ya'rifu abahu sai dai waye ya san babansa shi mutumin kirki na ma ba san kaji amana kaji malaman hadisi ba wai kai ba ma babanka ma sai ya kai labari tukun an fahimta kai ka kai labari an ji to ka ce daga babanka ka jiyo magana to shi ma sai an bi diddigin waye baban naka yace lakin man alladhi ya'rifu abahu waye ya san baban nasa wa adalatihi waye ya san kirkin baban wa hibzihi da irin kiyayewarsa da haddasa wa kadhalika ma'abad haka ma ma'abad din قد أورد بحديث آخر أن وتوي معارضة دون حديث أن يمعارضة دون حديث دبان شيما كما حديثي ضعيفي وهو ما رواه الترمذي بسنده شين وند إمام الترمذي رويته بإسناد عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الأعلى ابن واصل قال حدثنا الحسن ابن عطية قال حدثنا أبو آتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtakai tu aini wato na yi fama da ciwon ido ina fama da ciwon idanu ishtakai tu aini a fa'aktahilu wa na sa'ib ya ce yamma ikin Allah idona ne nake fama da shi yana mun ciwo zan iya sanya kwalli ina azumi qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi eh to kaga wannan hadithin ya ci karo da wancan hadisin ko da yake shi kansa wannan hadisin bai inganta ba قال الترمذي امام الترمذي يقول اسناده ليس بالقوي اسناد wannan hadisin bai da karfi wala yasihu an annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha albab shay babu wani abu da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan mas'ala da muke tattaunawa ta sa kulli ga mai azumi wa abu atika da'if sannan har wayo a cikin isnadin akwai wani abu atika wannan abu atika din shi ma da'ifi ne hadha kalamu tirmidhi wannan magana ce ta imamu tirmidhi wa qad qala fihi al-bukhari imamu al-bukhari ma game da abu atika din nan yace munkarul hadith da kaga shi ma dai hadithin bai inganta ba والذين قالوا آه وقال النسائي امام النسائي يتي ليس بثقه ابو عاتكا din nan ba amintacce bane wa qala ar-razi imam fakaru ar-razi yake cewa zahibul hadith kaga duk wannan suka ce malaman hadisi suka yi wa wani daga cikin rawuyan da kaga hadisi ne bai inganta ba walladhina qalu inna hadhihi al-umura tabduru waɗanda suka ce to zai koma kan maganganun malaman su ce waɗanda suka ce waɗannan al'amura suna karya azumi kalhukunati kaman allura wa mudawatul mamuma wa mudawatil mamuma da kuma magance raunin ko sanya magani a raunin da aka ji aka ji wa mutum a kai ko raunin da mutum ya ji a ka wal ja'ifa da raunin da mutum ya ji a ciki lam yakun ma'ahum hujjatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam shakul islam ya ce wanda suka ce wannan yana kare azumi to ba su da hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma zakaru zalika sun ambaci haka ne limara auhu min alqiyas saboda abin da suke gani na qiyasi qiyasin wani hukuncin suka yi da shi fa aqwa ma hatajju bihi mafi karfin hujjar da suka yi hujja da ita qauluhu shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wa balik filistin shaq ai annabi ya ce in ka zo shaka ruwa ka kai matuka wajen shaka ruwa illa an takuna sa'iman sai in kana azumi ko qalu suka ce fadalla zalika ala anna ma wasala ila dimag wannan sai ya nuni akan cewa abin da ya isa duk abin da zai kai ilar dimag ya zuwa kwakwalwa domin shi wannan raunin da ake kira mamuma rauni ne wanda in an jiwa mutum shi to yakan kai har zuwa kwakwalwa to sai suka ce ai fadalla ala anna ma wasala a ƙarƙashin wancan hadisin da annabi ya ce kar mai azumi ya kai matuƙa wajen shaƙa ruwa sai suka ce wannan ya nuna anna ma wasala ilar dimag duk abin da zai kai zuwa kwakwalwa yubdiru sa'im yana karya wa mutum azumi idza kana bi fi'lihi in dai da kansa ya aikata in dai da kansa ya kuma abun ya kai har ya taba kwakwalwa to ya azumin sa ya kari wa ala qiyasi zalika sai suka ce akan qiyasin haka kullu ma wasala ila jawfihi to haka ma duk abin da ya isa zuwa cikin sa bi fi'lihi amma ta karkashin aikin sa min hukunatin na allura wa gairiha da wani haka sawa'un kana zalika fi mawdu'i ta'am shin wannan allura an yi ta ne a gurin abinci wal gidha shi ma dai abinci kenan au gairihi ko waninsa min hashu jawfi daga cikin kayan cikinsa to su suna ganin azumin sa wannan kuma shine kaga ba wani nassi bane ingantacce suka dogara kai kawai kiyasi ne sun ce ai abin da yasa aka ce karka shaka ruwa ciki ai in ka shaka zaka je yana shiga har cikin kanka to sai suka yi kiyasi akan wannan hadisin sai suka ce don haka duk raunin da aka mutum ya ji kuma har ya kai za a samun magani maganin zai kai ya taba kwakwalwa ko ya kai har zuwa ciki raunin na ciki ne to suka ce yana karya mutum azumi wallazi nastathnau at-taqdira waɗanda suka togace at-taqdira wato abin nan sanya wa mutum magani ko ɗura wa mutum magani ta kafar azzakari la yanzilu ila jawfi sai suka ce a ƙalu suka ce a taƙaɗiru shi wannan a taƙaɗir ɗin la yanzilu ila jawfi wayan an yi wa mutum shi baya sauka zuwa cikinsa shi ne hujjarsu wa inna ma yarshahu rashhan kawai dan wani yayyafi zai dan ji wani kawai mutum zai dan ji wani kamar gumi haka amma baya kaiwa zuwa cikinsa faddakhilu ila ihlilihi sai suka ce abin da ya shiga ila ihililihi ta cikin kafar zakarinsa kaddakhili ila famihi wa anfihi kamar abin da ya shiga ne ta bakinsa ko ta hancinsa na fata an gane da haka su a ganin su at-taqdir baya kaiwa zuwa ciki da haka shi yasa suka togace shi suka ce at-taqdir baya kare azumi amma ragowa suka ce suna kare azumi walladhina istathnaw al-kuhla wanda kuma suka togace kwalli su kuma cikin malaman da suka ce banda kwalli qalu me hujjar su cewa suka yi al'ainu laisa manfazan ai shi ido ba kafa bace da take zarcewa zuwa ciki shi ido laisa manfazan ba kafa bace wadda tana zartuwa zuwa ciki kal qubl wa dubur kamar gaban mutum ko duburarsa walakin tashrabul kuhul kama yashrabul jism sai dai idanu suna karɓa wato suna shan kwalli kama ya shirabul jismu duhun kamar yadda kaga jiki yana shan mai walma da ruwa shi kenan kawai ya hukuncin kenan yadda za ka shafa mai kaga jikinka ya karɓi man ko ruwa to haka shi ma ainihin wato kwalli yake wa ido wallazina qalu yabdurul kuhula wanda ku suka ce a'a kwalli yana karya azumi sai suka ce innal kuhula shi kwalli yanfuzu ila dakhilihi wai yana zartuwa zuwa cikin mutum hatta yata wato yatanakhamuhu sa'im har ma wani lokaci mai azumi yana yin kakinsa idan mutum ya yi kaki sai ga kwalli a ciki li'anna fi dakhilil an ayn manfazan domin a cikin hanyar da ake shiga cikin ido akwai wato kafa da take zartuwa ila dakhilil halq zuwa makogoro in ko ta je makogoro to kaga za ta iya shiga ciki wa idza kana umdatuhum huwa hadhihi al wato aqaisa idan irin wannan kiyasse kiyascen kiyasin da suka yi a can kiyasse kiyascen nan wannan shine kawai madogararsu wa nahawha da makamancinta lam ya juz ifsadu saum to baya halatta a ce azumin azumin mutum ya ɓaci bi mithli hadhihi al-aqaisa da irin wayannan kiyasin kawai a ce ba nasi da kiyasi za a karya mutum azumi kaji kawai ya ce a saboda ai kaza yana da yana da kafa zuwa ciki yana zartuwa baka ganin mai azumi ma yi kaki zaka iya ganin kwalli a ciki kwalli abinci ne na fata an gane da haka babu wani nassi da ya nuna abubuwan da aka lissafa in mutum ya aikata su azumin sa ya ɓaci liwujuhin ya ce bayan da azumin mutum zai ɓaci saboda irin wa'annan kiyasin ta fuskoki da dama ɗaya daga cikinsu ya ce annal kiyasa shi fa kiyasi wa in kana hujja ko da ku shi kiyasi hujja ne idan stu'birat shuruɗu sihhatiha idan an yi la'akari da sharaɗan ingancin shi kiyasi din faqad qulna fil usul to ai mun faɗa a cikin ainihin usul innal ahkama shar'iyya su hukunce hukuncen shari'a kulluha dukkaninsu bayyanat human nususu aidan ai duk wasu hukunce hukuncen shari'a gaba ɗayansu to ai nusus nassosi su ne suke bayyana su aidan wa in dalla alqiyasu sahihu ala mithli ma dalla alaihi nas dilalatin khafiya ko da ku qiyasi ingantacce yayi nuni akan abin da nassi yayi nuni akan sa ko da ku nunin nan a boye ne to ya zama qiyasi karbabbe فإذا علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم لم يحرم الشيء ولم يوجبه to idan mun fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai haramta wani abu ba bai kuma wajabta shi ba cikin abubuwan da aka lissafa alimna za mu san cewa annahu laysa bi haramin wala wajibin abin duk da aka samu annabi bai wajabta shi ba bai haramta shi ba to yana nan wannan abun ba haramun bane ba wajibi bane wa annal qiyas al musbita liwujubihi wa tahrimihi fasidun wa annal kiyasa shi ko duk kiyasi almusbitu wanda yake tabbatacce li wujubihi ga wajabcin abu wa taharimihi da haramcin abu babu nasi fasidun wannan kiyasin batacce ne wa nahnu na'lamu mala yace mu kuma mun san cewa annahu laysa fil kitabi was sunnati ma yadullu ala taqdir bi hadhihi al ashiya babu a cikin alkur'ani ko hadithi abin da ke nuni ala taqdir akan dura magani ta kafa azzakari ainihin wato bi hadhihi ashiya da waɗannan abubuwan da muka lissafa fa alimna annaha laysa mufaddara dan haka zamu san waɗannan abubuwan ba sa kare arziki Allah ya sa ana fahimta an gane ko athani fuska ta biyu wannan ya gaya mana fuska ta farko kiyasi ne kiyasi ko tunda babu nassin da ya tabbatar wannan kiyasi ne da ba za a gina hukunci a kansa ba الثاني نبي أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها su hukunce-hukuncen fada al'umma suke da buƙatar saninsu labudda an yi bayyana har rasulu sallallahu alaihi wasallam bayanan amma to za ka samu ba makawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayaninsu kuma bayani ga mamme duk hukunce-hukuncen da al'umma take da buƙatar wannan hukunce-hukuncen to za ka samu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi cikakken bayani a kansu wala budda an tanqula hal wato an tanqula hal umma fa in intafa hadha ulima anna hadha laysa min dinihi yake cewa dan haka wala budda babu makawa an tanqula hal umma al umma ta ciro irin waɗannan abubuwan ta ruwaito su in har annabi ya yi bayanin to a samu ruwaya da ta faɗi cewa annabi ya ce ana- wato mai azumin ya sa kwalli ko aka yi masa allura ba ta abinci ba ko aka yi masa kaza ko abubuwan da aka lissafa azuminsa ya ɓaci yake cewa fa idan tafa haza idan ko wannan ya koru ba dalili ba nasi ulima to za mu gane cewa anna haza laysa min dinihi wannan abubuwan ba addinin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam wa haza wannan kuma kama yu'lam kamar yadda za a iya sani annahu lam yufrid siyama shahrin غير رمضان أنه يندى الأمر يكي لم يفرض صيام شهر بأفرلن تعزم وتا غدا غير رمضان إن بان رمضان با ولا حج بيت غير بيت الحرام kaga wannan abu ne mun san wannan babu wani wata da aka farlanta azumta sa gaba da yan ba na Ramadan ba ko akwai kaga wannan an yi wa mutane bayani sun sani kamar yanda wala hajja baitin babu ziyartar wani daki domin da niyyar aikin haji ghairal baitul haram in ba wato ɗakin Allah mai alfarma ba ba wani ɗaki da aka ce wajibi ne ziyartarsa wala salata maktuba babu wata sallah ta farilla fil yawmi wal laila a yini da dare ghairal khamsa in ba wa'annan guda biyar din ba wa annahu lam yujib al ghusl min mubasharati al mar'a bila inzalin kamar yanda babu inda shari'a ta wajabta yin wanka saboda mutum ya rungumi mace bila inzalin ba tare da ainihin wato a saduwa da ita ko ba tare da ya fitar da mani ba wala aujaba alwudu'a min alfaz'il azim ba inda shari'a ta wajabta sake alwala saboda mutum ya furgita ya razana razana mai girma ko akwai inda aka ce mutum ya furgita da yawa azumin wato ya je ya sake alwala wa in kana fi madannati khurujil kharij ko da kwa akwai tsammani da zaton wani abu zai iya fita saboda yana cikin halin tsoro ya tsorata akwai yiwuwar ya hutu a wannan tsoron ya firgita amma duk da haka babu inda aka ce dan mutum ya tsorata ya sake alwala wala sannan rak'atayn ba'da tawaf bayna safa wal marwa wala sannan rak'atayn ba'da tawaf bayna safa wal marwa kama sannan rak'atayn ba'da tawaf bil bait babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta raka'a biyu bayan dawafi bayan sa'ayi tsakanin safa da marwa kamar yanda ya sunnanta yin raka'a biyu bayan dawafi a dakin ka'aba ko akwai babu bayan mutum ya yi ɗawafi ne kawai aka ce zo ya sallah maqam ibrahim raka biyu amma akwai inda aka ce bayan mutum ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ya sallah raka biyu babu to kaga ashe shari'a ce take bayanin kaza gashi kaza gashi to wannan ku kaga duk bayanai ne wanda malamai suka fahimta cewa abun nan kwalli allura magani akai ciki da sauransu suna karya azumi amma ba wani dalili malam duk kokarin da yake ta yi kenan ba wani dalili ko nasi da yake sarihi karara da ya nuna cewa wayannan abubuwan suna karya azumi to an ce lokaci yayi ina ganin sai mu tashi wa bi hadha to sai dai ku dinga bibiyar karatun dan kar mu zo kan wata matashiyar mutum ya manta me aka yi a baya tun da gabobin duk ba a samun abin nan kuma ba ma samun dan muraja mu koma baya dan mu samu matashiya amma dai insha Allah na san ana bibiya za a fahimci daga ina muka taso kuma yanzu ina muka abin nan insha Allah to sai mu tashi wa bi hadha din insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe